إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصي الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yi wa Ubangiji subhanahu wa ta'ala godiya da ka tattara zuwa a wannan yammaci na alhamishi yau muna sha takwas ga wata na uku shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da tara hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace wa bakwai ɗin watan sha biyu miladiya ta dubu biyu da goma sha bakwai yana insha Allah wannan zai zama darasi na goma sha hudu a cikin littafin sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam min at-takbir ila at-taslim ka annaka taraha darasi na ƙarshe darasi na goma sha uku mun tsaya daidai inda malai yake magana akan cewa hukuncin jinkirta abinci kai misali ka jinkirta abinci ka zo ka kama ta sallah misali ga abinci an kawo baya ga nan kuma mutumin da yake yake matsi da ababe guda biyu abin da ya shafi bawali ko bayan gari saboda yana jin sanyi kare ga cewa ya sake alwala da sauransu da tattako da yake alwallan nan tashi ne hukuncin sallar shi to shine malam ya kawo tunda yana magana akan alkhushu ana magana akan nutsuwa a cikin sallah kenan ya kamata mutum ya samu nutsuwa cikakka zaman to tunaninka fari tunani ne wanda yake ba komai a ciki shi ne manzalla bayan kawo aiwa mala sai kawo hadisi daga manzalla sallallahu alaihi wasallam wanda manzalla ke cewa la salata bi hadarati ta'am babu sallah ga lokacin da abinci ya gabato idan misali kana jin yunwa baka nan kuma ga abinci an kawo sai a ce a jinkirta abincin na har ai sallah a daidai lokacin da zaka yi kabbara zaka yi kabbara kuma kana tunanin wannan abincin ka kenan wani nau'i na nutsuwa an rasa shi a cikin sallar nan haka kuma mazala ke cewa wala wa huwa yudafi'uhu al akhbathani haka ko mutumin da kazamta guda biyu sun tunkudo shi bi ma'ana da bawali da bayan gari sun matsi mutum maimakon ya ga cewa ya sake alwala sai ya ci a bari ya kokari da sallar isha'in na ayyaso daga nan sai abin da yake so kenan zuwa ya sake taɓa ruwa ba kenan wannan sallah wasu daga cikin malamai suke cewa sallar nan ba ta da cikakken lada wasu suke ce a sallar babu da kwata-kwata kenan kowace daga cikin maganganun guda biyu dai akwai barazana abin da ke kan mutum mai imani kenan ya kula ya ga cewa sallah da zai yi ke dai dukkan wani abin da zai sa ka samu nutsuwa kai kokari ka halartu da shi wannan shine karatu da baya sabon karatu malike cewa ad'iyatu listiftahi ad'iyatu ad'iyatu listiftahi addu'o'i na buɗe sallah bayan kai kabbar al-harama ka daga hannunka ka dora saman kirji na dama a saman na hagu kamar yadda bayani ya riga ya gabata yanzu abin da zai biyo baya shine addu'o'i da za ka yi na buɗe sallah kenan kahin ka sabi karatun fatiha ko kuma kahin ka zo a uziya da bismillah kana buƙatan ka yi addu'o'i na buɗe na buɗe sallan nan to wannan addu'o'i kuma kala ne daban-daban a nan malam kusan ya kawo siga kusan goma sha ya ka siga kusan goma sha biyu daban-daban daban-daban wanda mazalla yake a sallah ta farilla a sallah ta nafila a sallah ta cikin dare da sauransu to kenan sai mu saurara mu ji wacce ce daga ciki zaka iya rike alal aqal zaman to kana da siga kaman biyu ko uku wanda kenan lokacin da ka zo sallah zaka yi kokari ka karanto daya in ka zo ta sallah ma kuma ka yi kokari ka karanta wata gurgurdan da hali ya bada to shine malai ya ce ad'iyatul istiftahi addu'o'in da ake karantawa na buɗe sallah idan ka yi kabbar al'arama kahin ka kai zuwa ga yin karatu kenan kana buƙatar kai addu'a na buɗe sallah to shi ne maliki cewa sun makana sallallahu alaihi wasallam ya staftihu alqira'ata bi ad'iyatin kathiratin mutanawwi'atin sun makana kuma ya kasance sallallahu alaihi wasallama manzan Allah tsira da amintalar sabata gare shi ya staftihul qira'ata yana bude karatu na sallah bi ad'iyatin da addu'o'i kasiratin da yawa mutanawwi'a kala daban-daban kenan addu'o'i ne kala daban-daban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake bude sallah da su kenan ba kala ɗaya bane ba ko kuma ka zo ka kabarta kana Allahu akbar daga ka fara kawai sai a ji ka sabi fatiha kai gaba kenan kana buƙatar ka karanta waɗannan addu'o'i dan daga sunan kala daban-daban saboda muhimmancin su da fa'idan su ya kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana nawwa su har kala 12 kamar da malai kawo a cikin nan to shi ne yake cewa yahmidullaha ta'ala fiha a cikin wannan addu'o'in da zai yana mai yaban Allah madaukakin sarki a cikin wannan addu'a da zai karanta kuma ba haka nan wayu majiduhu wa yusni alaihi ya girmama ubangiji subhanahu wata'ala kuma yayyabo akan Allah subhanahu wata'ala kenan wannan sune abin da ake bukata addu'o'in da za ka karanta na bude sallah kai godiya ga Allah ka girmama ubangiji kai yabo akan Allah subhanahu wata'ala sai yace wa qad amara bidhalika almusi'a salatihi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya umurci da wannan mutumin da ya muna na sallar shi waye kenan almusi a salatihi wane ne khallad bin rafi ko khallad bin rafi manzalla sallallahu alaihi wasallam ya umurce shi cewa in ka zo yin sallah manzalla yake ce mashi faqala lahu la tatimmu salatun li ahadin minan nasi hatta yukabbira ka sani ko kuma ku sani cewa sallar ɗayan ku batta cika ɗaya daga cikin mutane sallar shi batta cika hatta yukabbira har sai ya kabbara harama kenan kai kabbarar arama Allahu akbar wannan kuma ya cikin ya cikin farillai na sallah wanda in babu su babu sallah baka nan kuma wa yahmadallaha yayi godiya ga Allah subhanahu wataala to anan godiya me yake ni da godiya shine wannan addu'a ta bude sallah dukkan addu'o'in da suka zo gaba ɗayan su yabo ne ga Allah subhanahu wataala to shine yace wa yahmadallaha azza wa jalla mai girma da buwaya wa yusni alaihi kuma yayabi Allah ya yi godiya ga Allah ya yabi Allah subhanahu wata'ala wa ya ƙra bi ma ta yassara min alƙur'ani sa'annan ya karanta abin da ya sauƙaƙa na daga alƙur'ani to wannan yabo da wannan godiya su ne addu'a buɗe sallah wa kana ya ƙra taratan bi haza wa taratan bi haza manzala sallallahu alaihi wasallama wani lokaci ya karanta wannan addu'ar wani lokaci kuma ya karanta waccan addu'ar kenan ba kala ɗaya ba yake yi yana da addu'o'i daban-daban kamar da za su zo a nan insha Allah kenan wani lokaci ya karanta wannan wani lokaci kuma ya karanta wancan fa kana yaqulu ya kasance daga cikin abin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake bude sallah da shi kenan ka zo ka tsaya ka fuskanci alqibla da gangan jikinka gaba daya baka nan kuma inda za ka yi sujada ka kai ganinka ka ɗauki hannayenka ka yi kabbarar harama ko daidai kunnenka ko daidai kafaɗanka ka ɗauki hannunka na dama ka ɗora a saman na hagu ka runguma a saman kirjinka bayan ka yi wannan ka ƙare ga rutsuwa ga komi yanzu sai ka yi addu'ar buɗe sallah mice ce addu'ar buɗe sallah daga cikin irin addu'o'in da manzon Allah ke karantawa a sallah ta farilla yana karanta Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta baina al-mashriq wal maghrib Allahumma naqqini min khataayaya kama yunqqa ath-thawb al-abyad min ad-danas Allahumma ighsilni min khataayaya bil ma'i wal-thalj wal-barad وكان يقوله في الفرد ها ai kai ka san daga jin wannan addu'a ka san sallah dole ta dauki lokaci wannan fa ka san fa a zo a uzu billahi ne tuku ai bismillah tuku a fara alhamdu kuma da abin da zai bi ba alhamdu manzo Allah da karanta Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya ya ubangiji ka nisantar tsakanina da ni da zunubaina kama ba'atta bainal mashriq wal maghrib kamar da ka nisantar tsakanin gaban mahudar rana da mafaɗanta kenan ya ubangiji ka nisantar da ni da dukkan wani abu da yake laifi ne kaga wannan bawa ya ya kariya a gaban Allah subhanahu wataala yana mai nuna cewa shi mai laifi ne bayan shi kuma mazalla yake cewa Allahumma naqqini ya ubangiji ka tsarkake ni ka kakkabe ni min khataayaya daga zunubaina kama yunqqa thawbul abyad min ad-danas kamar yadda ake wanke farin tuhahi daga dauda riga ce fara tas duk wani tashi inda taba ta ana gani kai wata ila ko daga nesa za a gani to ya ubangiji yanda wannan farar duban za a wanke ta kuta tas ya zama to ga tarin kaman wani abu bai taba taba ta ba ya ubangiji ka tsarkake ni daga zunubai na kamar da ake tsarkake wannan duban daga daga dauda kaga waɗanda duka addu'o'i na wata alheri wanda bai kamata mutum mai imani irin waɗannan alherin su bane shi haka manzon Allah ya ƙara da cewa Allahumma ighsilni ya ubangiji ka wanke ni tas min khatayaya daga zunubaina kusakuraina da na aikata ya ubangiji ka wanke ni daga su ka wanke ni bil ma'i wal thalji wal barad ya ubangiji ka wanke ni da ruwa da kankara wal barada kuma da ruwan da ya sabko daga cikin girgije wannan ita ce addu'ar bude sallah sai malai ya ce wa kana yaquluhu fil fard mazalla yana karanta wannan addu'ar a sallah ta farilla idan baka harrace ta ba aiki ya same ka idan ka iya larabci ka harrace ta idan baka iya ba ka samu ne ka karanta maka kana rubutawa ka rubuta ko da harshen turanci ne ka samu ka bata ko awa biyu in ya yi tsawo ka samu ka harrace ta saboda ka sa cikin jerin gwanon ayyukan da za ka rika aikatawa Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta baina al-mashriq wal maghrib اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد الدعاء تبيو مازال صلى الله عليه وسلم ينا كان توجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا حنيفا مسلما وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت أنا أول المسلمين اللهم أنت الملك اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي فاغفر لي ذنبي جميعا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك والمهدي من هديت أنا بك وإليك لا منجا ولا ملجأ منك إلا إليك تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك wannan ita tana cikin addu'o'in bude sallah kaga tilawa ce mai zaman kanta tana cikin addu'o'in bude sallah zaka ce wajjahatu wajhiya wajjahatu wajhiya lillazi fatara as-samawati wal ard na huskantar da huskata game da ubangijin da ya kagi sammai da kasai hanifan musliman ina mai karkacewa hanyar hanyar shirka ina mai tsayawa akan hanyar tauhidi totar musliman na meka wuya na zuwa ga Allah wa ma ana minal mushrikina kuma bana daga cikin mushrikai baya haka na inna salati lalle sallata wa nusuki da yankana wa mahyaya da rayuwata wa mamati da mutuwata lillahi rabbil alamin mallakar Allah ne ubangijin talikai shi kadai daga duka bawa yana yana kaddamar da su a cikin addu'ar buɗe sallah sai ke ce la sharika lahu Allah baya da abokin tarayya wa bidhalika umirtu da haka aka umurce ni wa ana awwalul muslimin kuma ni ne farkon musulmi imana a cikin al'ummar shi Allahumma ya ubangiji antal malik Allah kai ne mai kai ne mai mulki mulki mutlaq shi ne ka ce mulki mutlaq wa tasarruful mutlaq wanzazzan mulki wanda baya da baya da iyaka mulki a sake tabarakan ladhi bi yadihi al-mulk wa huwa ala kulli shay'in qadir ba manda ba iyaka a ce aka fada kasa kaza babu zancen mulki duka wannan babu ubangiji subhanahu wataala shirki da gamammen mulki sai ce la ilaha illa anta babu wani abun bauta bisa ga cancanta sai kai subhanaka wa bihamdika tsarki ya tabbata a gare ka ya ubangiji godiya ta tabbata a gare ka ya ubangiji anta rabbi kai ne ubangiji na wa ana abduka ni kuma bawanka ne wa ana abduka zalamtu nafsi ya ubangiji na zalunci kaina wa'taraftu bi zambi ya ubangiji nayi i'tirafi na yarda cewa ni mai laifi ne naka mi zai biyo baya faghfir li zambi jami'an ya Allah ka gafarta mini zunubaina gaba daya innahu la yaghfiru dhunuba illa anta ya ubangiji babu wanda ke gafarta zunubai in ba kai ba wahdini li ahsanil akhlaq ya Allah ka shiryar da ni ga kyawawan dabi'u da halaye kyawawan ɗabi'u da halaye sai ana roƙon Allah sau jiya za ka ga kana ta ƙoƙari amma kuma ɗabi'unka da halayen ka sai ga wasu abubuwan sai a hankali idan aka yi bayanin sai ga abin ba kyau ba daɗi to ka haɗa da roƙon Allah cewa Allah ya shiryar da kai zuwa ga halaye managarta la yahdi li ahsaniha illa anta babu wanda ke shiryaswa zuwa ga mafi ɗabi'u masu kyau illa anta in ba kai ba ubangiji ba ka kuma wasrif anni sayyi'aha ya Allah ka kawar da ni daga munanan ɗabi'u da halaye duk abin da ke hali ne na banza Allah ka raba ni da shi la yasrif anni sayyi'aha illa anta babu wanda zai iya kawar da ni daga munanan ɗabi'u da halaye in ba kai ba Allah labbaika amsawarka wa sa'adaika karfawarka ya ubangiji wal khairu kulluhu fi yadayk ya ubangiji dukkan alheri yana tattare a hannunka wa sharru laysa ilayka amma sharri ba a jingina shi zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala. Alkhairu biyadillah wa sharru la yusabu ilai. Alheri gaba ɗaya shi na Ubangiji subhanahu wa ta'ala amma ba a jingina wa Allah sharri. Wal mahdiyyu man hadaita ya Ubangiji babu wani shiryayye in banda wanda ka shiryar da shi. Ana bika wa ilaika ya Ubangiji ana bika ni daga kai nike wa ilaika kuma zuwa gare ka zan tsaye. kai ka samar da ni kuma zuwa gare ka zan koma la manja wa la malja babu ƙarhi babu dubara babu wajen koyewa minka daga kai ya ubangiji ba wanda isa ya kwaci bawa a lokacin da ubangiji subhanahu wata'ala ya sa shi a cikin wani abu da yake na azaba illa ilaika sai zuwa gare ka tabarakta albarkatunka sun yawaita ya ubangiji wata'alaita girmanka ya ɗaukaka ya ubangiji astaghfiruka wa atubu ilaik ina neman gafaranka kuma ina tuba zuwa gare ka wannan kalar addu'a ta biyu daga cikin jerin gwanon addu'o'in buɗe sallah malike cewa wa kana yaquluhu fil fardi wan nafli kuma wannan addu'a da karanta yanzu tun daga wajjahatu wajhiya lillazi fatara samawati wal ard har zuwa astaghfiruka wa atubu ilaika yaquluhu fil fardi wan nafli manzalla yana karanta wannan addu'a ta bude sallah a cikin sallar farilla da sallar nafila sallar farilla da sallar nafila to kaga wannan aka aka karanto ta wata kila wajen karanto ta za ta subhanallahi ko an sallama garba ce ana cewa limai ya fara karatu to sai kalan addu'a ta uku malaki ta misluhu duna qawlihi kwatankwacin wannan addu'a ta biyu da ta wuce duna qaulihi in banda fadar anta rabbi wa ana abduka an gane yana sai ka karanto gaba ɗaya sai ka zo daidai inda lafazin da yake cewa anta rabbi wa ana abduka ya ubangiji kai ne ubangiji na wa ana wa ana abduka ni ko bawanka ne yana sai ka cire wannan kenan da ka ce subhanaka subhanaka wa bihamdika sai ka ce zalamtu nafsi an gane an yi sai ka ida sa malik ta ila akhir har zuwa ƙarshe wa yazidu in ka zo kuma astaghfiruka wa atubu ilayka sai ka ƙara allahumma antal malik ya ubangiji kai ne mai mulki la ilaha illa anta babu wani abun bauta bisa ka cancanta sai kai subhanaka tsarki ya tabbata a gare ka wa bihamdika kuma godiya ta tabbata a gare ka wannan kalar addu'a ta uku kenan tana kama da ta biyu amma in banda faɗar anta rabbi wa ana abduka kuma a ƙarshe sai ka ƙara Allahumma antal malik la ilaha illa anta subhanaka wa bihamdika sai kalar addu'a ta hudu mala yace mithluhu aidan kwatankwacin irin addu'a ta biyu dai hallahu ila qawlihi har sai ka zo wa ana awwalul muslimina wa ana wa ana awwalul muslimina idan ka zo daidai wannan wurin kafin ka ci gaba da Allahumma antal malik la ilaha illa anta kan ka faɗi wannan sai ka ce Allahumma hdini li ahsanil akhlaq wa ahsanil a'mal la yahdi li ahsaniha illa anta wa qini sayyi al akhlaq wal a'mal la yabqa la yaqi sayyi'aha illa anta idan ka zo wa ana awwal muslimina in ka zo daidai nan to yanzu kakka dasa akan wancan inda ya tsaya assalamu in ka zo kenan daidai inda awwal wa ana awwalul muslimina sai ka tsaya nan in ka tsaya sai ka doko Allahumma hdini li ahsanil akhlaq ya Allah ka shiryar da ni halaye managarta wallahi ɗan uwa so da yawa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake roƙon Allah subhanahu wataala dabi'u da halaye managarta saboda hali mai kyau shi a karan kanshi ma in mai da'awa ne kai shi a karan kanshi da'awa ne dukkan wani aiki da zaka aikata na alheri lasiya ma kuma ya zamanto abin nan da kake hwaɗi to ya zamanto kuma a cikin aikinka akwai kada ya zamanto kai abin da kake hwaɗi ya yi gabas kuma kai kayi yamma manzala sallallahu alaihi wasallam yana roƙon Allah ya shirya da shi hali mafi kyau duk da cewa Allah ya ce mishi wa innaka la'ala khuluqin azim Allah ya ce kai kana kan ɗabi'u da halaye masu kyau amma da shi manzala kaga yadda yake nacewa akan addu'ar Allah ya shirya da shi halaye managarta to shine anan mazalla yake cewa Allahumma hdini li ahsanil akhlaq wa ahsanil a'mal kuma da ayyuka managarta la yahdi li ahsaniha illa anta ba wanda yake shiryaswa zuwa ga mafi kyawun aiki sai kai ya ubangiji wa qini sayyi'al akhlaq ya ubangiji ka tsiratar da ni ka kare ni daga halaye wanda suke na banza duk wani abin da yake na banza ne da cin mutunci da zubar da mutunci to ya ubangiji ka kare ni daga irin waɗannan ɗabi'u da halaye wal a'mali haka kuma ayyuka na banza la yaqi sayyi'aha illa anta ba wanda yake kare dan adam daga fadawa halaye na banza da ayyuka na banza illa anta sai kai ya ubangiji da ya ubangiji ka kare ni wannan ita ce kalar addu'a ta hudu sai kalar addu'a ta biyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana karanta subhanakallahumma وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك wannan kuma galibi ita ce ita ce dai kusan gajeruwa za ce kuma ita aka fi yawan yi ko kusan kowa ita har ce dai to ita ma tana ɗaya daga cikin addu'o'in da manzon Allah ke karanta kenan ko a farilla ko a nafila subhanaka allahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghayruka wannan kalar addu'a ta biyar sai manzo sai manzo sai yake cewa qala sallallahu alaihi wasallam inna ahabbal kalami ila Allah an yaqula al-abd subhanaka allahumma manzo Allah yake cewa mafi alheri mafi kyawu mafi soyuwar kalma zuwa ga Allah subhanahu wata'ala an yaqula al-abd bawa yace subhanaka allahumma tsarki ya tabbata a gare ka ya Allah kenan yana nuna cewa wannan bawan ya kaskantar da kanshi gaban Allah subhanahu wata'ala kuma babu zancen hada Allah da wani a cikin bauta sai kalar addu'a ta shidda mala yace misluhu kwatamkacin da zaka ce subhanaka allahumma wa bihamdika yake cewa wa yazidu fi fi salatil layli amma manzo Allah yana karawa a cikin sallar dare kenan idan ya karanto addu'a ta karshe subhanaka allahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghayruka sai ya ƙara ɗin a sallar dare ce sai ya ce la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah sai ya haɗu su uku salasan kuma ya ce Allahu akbar kabira Allahu akbar kabira Allahu akbar kabira salasan shi ma sai ya mita su uku in a sallar dare ce to irin waɗannan abubuwa idan bawa ya bibice su da izinin Allah zai samu zuciyar shi ta zama mai taushi wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun wannan kenan ita ce kalar addu'a ta shidda kalar addu'a ta bakwai manzala yana budewa lasima a sallar dare sai ce Allahu akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila Allahu akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan da sahe wa asilan da marici kenan girma tabbata ga Allah godiya ta tabbata mai yawa ga Allah tsarki ya tabbata ga Allah sahi da yamma shine yana daga cikin ɗabi'un mutum mai imani ambatan Allah subhanahu wata'ala a kowane lokaci ko a saman mashin kake ta inda dama kana da damar da zaka ambaci Allah subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim ka rika mai tashi a saman bakin ka zaka samu canji a cikin rayuwarka mai girma kuma zaka samu alheri mai yawa a cikin rayuwarka zai rage maka dukkan wani abun da yake na hayaniya na rayuwa su zamanto su ne abin da zaka rika maimaitawa kar harshen ka ya gushe yana matsayin danye a wajen ambata Allah subhanahu wataala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yazkurullaha ala kulli ahyanihi yana ambata Allah a kowane lokaci kalar a bai cewa istaftaha bihi rajulun min as-sahaba wannan addu'a ta bakwai Allahu akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila istaftaha bihi rajulun min as-sahaba wanda daga cikin sahabbai ya bude sallar shi da wannan addu'a فقال صلى الله عليه وسلم سيما زال صلى الله عليه وسلم يكي تشوى عجبت لها ناي ماماكي وانا أدى أن دي كانت فتحت لها أبواب السماء أم بودي متقوهوين سما قبادا أم بودي متقوهوين سما قبادا to kaga addu'o'in bude sallah kenan addu'o'i ne masu muhimmanci kwarai da gaske kenan bai kamata mu rika ihmalin su ba kalar addu'a ta takwas الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه استفتح به رجل آخر فقال صلى الله عليه وسلم لقد رأيت لقد رأيت اثني عشر ملك ملكا ملكا عفوا لقد رأيت اثني عشر ملكا يبتدرونها أيهم يرفعها ماذا لك يتشوى wani mutum ya buɗe sallar shi da alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi sai mazalla ya ce wannan mutumin da ya buɗe sallar shi da wannan addu'ar mazalla ya ce na ga mala'iku goma sha biyu ya ta saba kuna shi ne ma'ana yabta ha suna rigai-rigai ayyuhum ya rafa'uha waye daga cikinsu zai cap da wannan addu'ar ya sama da ita mala'iku guda goma sha biyu suna rigai-rigai tsakaninsu wannan kuma duka hadisai ne ingantattu kaga waɗannan abubuwa ayyuka ne na alheri wanda ya kamata mutum ya sa su a cikin jadawali na ayyukan shi na sallah kalar addu'a ta tara manzo Allah yake cewa Allahumma lakal hamdu anta nuru samawati wal ardi wa man fihinna wa lakal hamdu anta qayyimu samawati wal ardi wa man fihinna wa lakal hamdu anta anta anta maliku samawati wal ardi wa man fihinna wa lakal hamdu anta al haqqu wa wa'duka haqqu wa qawluka haqqu ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق اللهم لك أسلمت وعليك توكلت وبك آمنت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت أنت ربنا وإليك المصير فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر أنت إلهي لا إله إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك wannan ita ce kalar addu'a ta tara manzala sallallahu alaihi wasallam yana karanta ta a sallan dare Allahumma lakal hamd ya ubangiji godiya ta tabbata a gare ka Allah kai ne hasken sammai da kasai da abin da ke cikin su gaba daya ya ubangiji godiya ta tabbata a gare ka kai ne alqayyim wanda yake tsaye akan al'amarin sammai da kasai da wanda ke cikin su gaba daya ya ubangiji godiya ta tabbata a gare ka kai ne mai mulkin sammai da ƙasai da abin da ke cikinsu ya walaka alhamdu godiya ta gace anta alhaqu ya ubangiji kai ne gaskiya wa wa'aduka haq ya ubangiji alƙawarinka gaskiya ne wa qawluka haqqun haka kuma ya ubangiji maganarka gaskiya ce wa liqa'uka haqqun kuma haduwa da kai ma gaskiya ne wal jannatu haqqun aljanna gaskiya ce akwai ta haka wan naru haqqun ita ma wuta gaskiya ne akwai ta was sa'atu haqqun kuma tashin kiyama ita ma gaskiya ce akwai ta wannabiyuna da annabawan da aka aiko ka kam su ma ubangiji gaskiya ne akwai su tunda ko dai ba gani ba amma wajibi ne ka gaskanta saboda ga alqur'ani ya baka labari kuma ga hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun baka labari haka kuma annabawa da suka rigayi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama so wajibi ne ka gaskanta su idan ka tsare ta annabi daya to ka tsare ta su gaba daya mutanen annabi Nuhu sun tsare ta annabi Nuhu shi kadai Allah ya yi magana akan cewa kazzabat qaumu nuhin al-mursalin mutanen annabi nuhu sun ƙaryatar da manzanni kaf shi ko shine harkon su yana ƙaryata daya ta sauran gaba ɗaya su sai tare to shine yake cewa sa'atu haqqun wan nabiyuna haqqun wa muhammadu sallallahu alaihi wasallam haqq haka manzalla sallallahu alaihi wasallam shi ma gaskiya ne Allahumma laka aslamtu ya ubangiji gare ka na meka wuya wa alaika tawakkaltu ya ubangiji gare ka na dogara wa bika amantu ya ubangiji gare ka na imani wa ilaika anabtu ya ubangiji gare ka na mai da al'amura na gaba daya anabtu daga al'inaba ne Allah ce wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu ku meka ku karkatar da al'amuran ku gaba daya zuwa ga ubangiji kuma ku meka wuyan ku zuwa gare shi wa bika khasamtu ya ubangiji a dalilinka nayi dukkan wani husuma husuma jayayya ko kuma na kai al'amura na gaba ɗaya na jingina su zuwa gare ka wa ilaika hakamtu kuma zuwa gare ka ne hukumci an rabbuna Allah kai ne ubangijinmu wa ilaika masir makoma tana gare ka faghfir li ya Allah ka gafarta mini ma qaddamtu abinda na gabatar wa ma akhartu da abinda na jinkirta abinda bai kamata ba ayi nayi abinda ya kamata ayi na ki ma qaddamtu wa ma akhartu abinda na jinkirta da abinda na gabatar wa ma asrartu wa ma a'lantu ya Allah ka gafarta mini abinda na sirrantar da shi aikin da kai a boye Allah ka gafarta mini shi haka kuma wa ma a'lantu da aiki wanda yake na banza wanda kai a bayyane sai yake cewa ma anta a'lamu bihi minni kuma ma da aikin da Allah kai ne mafi sane shi a kaina bawa zai iya aikata laihin da bai san laifi bane ba manzala na cewa innal abda la yatakallam bi kalima min sakhti llahi la yulqi laha bala ko bawa zai magana daga ciki zai hado ta kalma kalmar da za ta fusatar da ubangiji subhanahu wataala amma shi la yulqi laha bala bai ma kula ba yana tsammani ba komai bane ba to irin wannan ma da kai baka kula ba ya Allah ka gafarta mini su antal muqaddim ya ubangiji kai ne ka riga komi kuma farkon ka barta da farko azza wa jalla wa antal muakhir kuma kai ne na ƙarshen da kuma ƙarshen ka bata da ƙarshe anta ilahi ya ubangiji kai Allah kai ne ubangiji na kai ne abun bauta na la ilaha illa anta babu wani abun bauta ba saka cancanta sai kai wala haula wala quwwata illa bika babu ƙarhi babu dabara sai zuwa gare ka ya ubangiji wannan ita ma tana cikin addu'ar buɗe sallah kalan addu'a ta goma, Allahumma rabba Jibra'il wa Mika'il wa Israfil fadira samawati wal ard, alim al-ghaibi wa shahada, anta tahkumu bayna ibadika fima kanu fihi yakhtalifun, ihdini lima ikhtulifa fihi min al-haqq bi idhnik, innaka tahdi man tashau ila siratin mustaqim. Ya Ubangiji, Ubangijin Jibril da Mika'il da Israfil wanda ya kagi halittar sammai da kassai, masanin ilimin da yake fake duk wani abin da ke fake ubangiji subhanahu wataala san da shi wa shahada kuma wani abin da yake bayyane yana babu wani abin da yake boye face yana cikin ilimin Allah subhanahu wataala kazalika kuma abin da yake bayyane Allah kai kake hukunci tsakanin bayinka a cikin abin da suka sassaba wannan ya ce kaza wancan ya ce kaza wannan ya ce ana yi wancan ya ce ba a yi wannan ya ce daidai ne wancan ya ce ba daidai bane ba wancan ya ce bid'a wannan ya ce sunna to a cikin irin addu'o'in buɗe sallah manzo ke cewa ihdini lima ikhtulifa fihi ya ubangiji ka shiryar da ni game da abin da aka yi sabani a cikin shi min alhaq ne da gaskiya bi iznika da da izininka kaga irin waɗannan addu'o'i mutum yana yin su da izinin Allah zai samu shiriya cikakka daga Allah subhanahu wata'ala innaka tahdi man tasha'u ila siratin mustaqim ya Allah kai kake shiryar da wanda kaga dama zuwa ga tafarki wanda yake madaidaici wannan ita ce kalar addu'a ta goma sai ta goma sha ɗaya kana yukabbiru asharan zai ce Allahu akbar Allahu akbar har sai ya yi mita su goma wa yahmadu asharan alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah shi ma su goma wa yusabbihu asharan kuma subhanallah subhanallah subhanallah shi ma su goma wa yuhallilu asharan لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله شما سوكما ويستغفر عشرا كما أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله شما سوكما ويقول كما يناتي اللهم اغفر لي يا الله كغافر تامني واهدني يا أبنجي كشير يدني وارزقني يا أبنجي كأرزقتاني وعافني يا الله كبالي لاهية عشرا شما سوكما أيكي أيكي صلى الله عليه وسلم wa yaqulu kuma yana ce Allahumma inni a'udhu bika min ad-dhiqi yawm al-hisab ya ubangiji ina roƙonka Allah ka kare ni daga kumci a ranar hisabi asharan shi ma su goma to da sanan dai sunnoni malam suna ta bayyana to kaga sallah za ta yi tsawo to galibi ne na karanta su a cikin sallar dare Allah ke cewa ya gafarta mashi zunuban shi suka gabata da za su zo ko wa ghafara Allahu lak ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara Allah ya gafarta mashi zunuban shi suka gabata da za su zo amma gashi yana ce Allahumma ghafir li wahdini warzuqni wa afini ya ubangiji ka gafarta mini ya Allah ka shirye da ni ya Allah ka arzuta ni ya ubangiji ka bani lahiya sallallahu alaihi wasallam Allahumma inni a'udhu bika min ad-dhiq yawm al-hisab ya ubangiji ina roƙonka ka kare ni daga tsunci ranar hisabi tare ta iya da garanti daga wajen ubangiji cewa dan aljanna ne ina ga mu Allah kyauta shine wani lokaci Aisha take cewa ya Rasulullahi zaka rika qiyamul layl hatta hu sana kumbura yaqumu al-layl hatta tatafattaru qadamahu sai ta ce a walaysa qad ghafara Allahu laka ma taqaddama min dhanbika ma ta'akhkhar Allah ya gafarta maka zunubanka wanda suka gabata da wanda za su zo sai ce ya Aisha ba zan zama bawa mai godiya ba duka waɗannan abubuwan da yake godiya yake ga Allah subhanahu wata'ala abdan shakuran kalar addu'a ta goma sha biyu Allahu akbar salasan zul malakuti wal jabaruti wal kibriya wal azama Allahu akbar zaka yi maimaita shi sau uku kuma ka ce zul malakut Allah shine ma'abucin mulki dukkan wani abin da ya shafi mulki abin da ya shahi ɗaukan ɗawaine abu wannan na Allah subhanahu wa ta'ala ne haka kuma ubangiji subhanahu wa ta'ala shi ne aljabbar haka kuma abin da ya shahi girma da girman kai da ɗaukaka wannan duka na ubangiji subhanahu wa ta'ala ne wannan kusan su ne abubuwan da malam ya kawo na addu'o'in da ake karantawa wajen buɗe sallah sai ‘yan masail kaɗan yake cewa hal lidu'a'il istiftahi sigatun mu'ayyanatun shin addu'ar bude sallah tana da wani yanayi guda ɗaya tak wanda za a ce kowa irin shi zai yi amsa tana da ko batara batara yawa ga sanan da yawa kenan kowa sai ya hardace Allah kalka hardace daya zuwa biyu yau kai da wannan gobe kai da wannan mas'ala ta biyu shin an sunanta wa mutum musulmi idan ya tashi wannan addu'o'in da aka kawo guda goma sha biyu duka gaba ɗaya za ka karanta su ko biyu za ka karanta ɗaya za ka karanta a cikin sha biyun nan ɗaya za ka karanta wannan shine abin da abin da galibi daga cikin malamai suka yi magana a kai za ka karanta kala guda kenan da iya da kyau ka harrace kamar guda biyar haka ko zuwa bakwai an karanta wannan karanta wancan an karanta wancan karanta wancan wannan shine abin da ya shahi addu'ar buɗe sallah har ya zo a zo karatun fatiha ba sai malai yake cewa alqira'atu yin karatu kenan yanzu ka kai ganin ka inda zaka yi sujada ka rora hannunka na dama a saman hagu a saman kirjinka ba haka nan kuma ka karanta addu'ar buɗe sallah yace summa kana sallallahu alaihi wasallama yasta'izu billahi ta'ala fa yaqulu sannan manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi yana isti'aza yana neman yana neman kariya daga Allah subhanahu wata'ala fa yaqulu manzala yana cewa a'udhu billahi minash shaitanir rajim ina neman kariya daga Allah subhanahu wata'ala ya kare ni daga shaitan ar-rajim jehehe min hamzihi daga ce alhamzu shine waswasi na shaitan kyawace kyawace zai rika maka haka kuma wa nafkhihi da bushe bushe da zai zo rika maka zai busa maka idanka ya busa ma bakinka ka rika jin hamma kasala ka tara sallah da sauransu haka kuma wa nafsihi da tofi da zai rika maka da tofa maka wani abu saboda zimma ya shawwasha ka a cikin sallah to duka wannan mutum yana neman Allah ya kare shi daga waɗannan waswasi na shaidan gaba daya wa kana ahyanan yazidu fihi fa yaqul wani lokaci kuma zalla yana karawa yana cewa a'udhu billahi as-sami'il alim minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi ina neman kariya daga ubangiji subhanahu wataala ya kare ni as-sami'ul alim Allah mai ji mai gani Allah ya kare ni daga shaidan daga dukkan wasu abubuwan suke na waswasi da bushe-bushe na shaidan Allah ya kare ni daga su thumma yaqra baka nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya karanta bismillahir rahmanir rahim wala yajharu biha sai manzo Allah ya karanta bismillahir rahmanir rahim amma kuma yace wala yajharu biha baya bayyana ta kenan da a'uzu da bismillahi duka ba bayyana su sai dai akan abin da ya shahi karanta bismillah saboda wa ba mamaki zaka rika jiyo suna bayyana ta malike cewa al-mas'ala al-mas'alatul ula a cikin kashin wannan qira'a min al-wajibi ala ala al-muslimi idza ma arada qira'at al-qur'an an yabda'a bil isti'azati imtithalan lima ja'a fil qur'an abin da ke wajibi akan mutum mai imani in za karanta Qur'ani ka fara daga mi daga uzu kai a'udhu billahi minash shaitanir rajim in sai ka fara tunda yanzu ka shigo sallah kai komai yanzu karatu ne zaka fara kenan kana bukatan kai kai a'uziya dan mi saboda fada Allah subhanahu wataala da yake cewa fa idza qara'ta alqur'ana fasta'iz billahi minash shaitanir rajim idan ka karanta Qur'ani idan za ka karanta Qur'ani to ka nemi kariya daga Allah subhanahu wataala daga shaitan wanda yake jehehe daga rahamar Allah subhanahu wata'ala kenan wannan abu na farko da zaka yi abu na biyu albasmala karatun bismillah kenan bayan ita a uziyan nan kala ce daban-daban kamar da ya gabata a cikin karatun na kenan manzalla yana ƙara wani lokaci as-sami'ul alim akan lafazin wanda yake na asali to ita isti'azan nan a sirrance za a yi ta ko kuma a bayyane shine ma ya ce al-isti'azatu tuqalu sirran wala tuqalu jahran ita a uzubillahi mina shaitanun rajim ana yin ta ne a sirrance ba a yin ta a bayyane don mi lam yasbut an rasuli sallallahu alaihi wasallama wala an an sahabati wala an tabi'ina aljahr bil isti'anati fi salat saboda bai zo ba daga manzala sallallahu alaihi wasallama haka sahabban shi haka tabi'ai ba a samu ba cewa wanda yake bayyana a'udhu billahi minash shaitanir rajim a cikin sallah kenan kowa ya zo me yake yi yana yana karanta a'udhu billahi minash shaitanir rajim a sirrance ba tare da ya bayyana ta ba to sai abin da shahi shi karatun karatun bismillahir rahmanir rahim bismillahi arrahman arrahim hal yujhar biha albasmala zaka bayyana ta ne ko ba zaka bayyana ta shi ma a ce ya ce ya ce ba zaka bayyana ta ba ko wala yajharu biha ba zaka bayyana bismillah ba to shine ana malike cewa hal yajharu bimana al-musalli bi qira'ati al-qur'an bi qira'ati bismillahir rahmanir rahim to wannan kuma khilafun bainal ulama sabani tsakanin malumai wasu sun bayyana cewa ana iya karantawa wasu kuma suna ga cewa ba iya karantawa fa minhum man qala akwai wanda suka ce za a karanta akwai kuma suka ce ba za a karanta ba daga cikin waɗanda suka ce za a iya bayyana bismillahi wa huwa qawlu shafi'iyya shafi'iyawa su suke cewa ana iya bayyana ta wa minhum man qala la yujhar biha amma kuma daga cikin malamai akwai suka ce ba za a bayyana bismillahir rahmanir rahim ba malai ce wa huwa qaulul jumhur wannan kuma shine kaulin jumhurin malamai kenan da yawa daga cikin malamai sun ta akan cewa ba za a bayyana bismillah ba haka zaka ji da aka yi kabbalar harama sai dai ka ji an dan yi shiru kadan kenan za a yi a'udhu billahi minash shaitanir rajim amma a sirrance idan kuma aka ce a sirrance ba shi ake nihi wacce aka yi shi a cikin zuciyarka game da saudiya ana samun gala duk abin da aka ce za a yi shi a sirrance ba aka ce ka yi a cikin zuciyarka ba a bakinka zai laifinka zai motsa zai motsa a lokacin tukuni zama to ibada amma ya zama to a cikin zuciyarka kai tunani ne kawai kai kenan za ka bayyana shi bayyana nan kuma ba su a harshenka zai motsa kuma a daidai lokacin da akwai idan ka tsaya kusa da shi wajen yin tasbihi ko a uzu ko miye ne fahimta sai ga ya hana ka kai kai abin da kake so kai yana ce ka hodi ba shi ke nuna ba kai yanda zaka dami na kusan ka a bakin ka kawai rika motsa ba tare da sautin sautin kai na jiwa ba kuma wannan zai taimaka maka akan samun nutsuwa da rishin zuwa yawo yawo na tunani a cikin sallah to kenan da suka sai akan cewa ba za a bayyana bismillah ba sune jumhurin malamai haka ibnul qayyim al-jawziyya rahimahullahu ta'ala yake hujja cikin littafin shi zadul mi'ad fi hadi khairil ibad da sauran maganganu wanda malai ya kawo anan wanda babu lokacin karanta su kenan bayan kai a'udhu billahi minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi bismillahir rahmanir rahim asirrance sai malai yace alqira'atu ayatan aya karatu na alqur'ani aya bayan aya wa hada yadullu ala madha yadullu ala anna ar-rasul sallallahu alaihi wasallam yurattilu al-qur'an yana karanta qur'ani amma aya bayan aya da haka baya daga cikin aikin karanta alkur'ani ka ja ka kada ma ayoyi guda biyu kuskure aya aya da in ka kai ƙarshen aya ka diras ka tsaya ka ɗauki ta gaba to shine ce qira'atul alqira'atu ayatan aya yin karatu aya bayan aya daki daki wannan yana sanya nutsuwa cikin sallah amma ka zo ka ɗauka watakila alhamdu ka mata lumwashi ɗaya ko biyu kaga wannan bai daga cikin yadda manzon Allah karanta Qur'ani ga yanda malai yake cewa summa yaqra'u al-fatihata baka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana karanta suratul fatiha wa yaqta'uha ayatan aya yana ciccira ta aya bayan aya bismillahir rahmanir rahim summa yaqif sai tsaya summa yaqulu baka sai ya ce alhamdulillahi rabbil alamin summa yaqif sai tsaya ثم يقول sannan sai ya ce ar-rahmanir rahim thumma yaqif sannan ya tsaya thumma yaqulu maliki yawmiddin thumma wa haka wa hakaza ila akhir sura malai ce to haka yake yi har karshen sura wa kadhalika kanat qira'atuhu kullaha kuma haka karatun manzo Allah yake gaba daya yaqifu ala ru'usil ayi yana tsayawa akan aya idan ya zo aya ta ƙare sai ya tsaya ya ce wala ya silu ha bima ba'daha baya haɗa ta da aya da take gabanta misali alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim mazala bai haka kawai alhamdulillahi rabbil alamin sai tsaya arrahmanir rahim maliki yawmiddin kenan yana karanta aya bayan aya haka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake karatu yace wa kadhalika kanat qira'atuhu kullaha qira'atur rasul ayatan aya aya bayan aya yake karantawa kuma yana tsayawa ala ru'usil ayi yana tsayawa akan kowace ƙarshen aya wala yasiluha bima ba'daha baya hada ayar da wata ayar take gabanta ka kenan ka zo ka ce alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin ya kana kaga bai cikin tsarin karatun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in karanta aya ka tsaya karanta ta gabanta ka tsaya karanta ta gabanta ka tsaya haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa kana taratan yaqra'uha wani lokaci ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana karanta maliki yawmiddin a ko ya ce maliki yawmiddin ko ya ce maliki yawmiddin an gane kana dama ka ce maliki yawmiddin kamar da warshe ke yi ko kuma ka ce maliki yawmiddin to shine mal alayhi kawai ke cewa kowace ɗaya daga cikin huskokin nan guda biyu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana yin su kenan karatun alqur'ani a cikin sallah ba a yi a ƙare ba ne ba hatta da abin da ya shahi sallah ta qiyamul layli in za ka yi ba yawan karatun ake so ba ana son yawan tsayuwan ne yawan tsayuwa ake ma ai qiyamul layl tsayuwan dare tsayuwan alkima ba yau abin da ka karanta ba na cika aika izhi kaza muka yi ko kuma bana da muka sabka la yalzam in kuka yi qiyamul layl kun sabka ko a cikin ko a cikin ramadan ayi karatu mai kyau mai daɗi wanda mutane su samu nutsuwa shi ake bukata amma jiji ake an ba a sabka ba kamar abin bai bago ana ta kaffa kaffa ana tabata ana zauce wasu wurare ana tsallake ana karanta wasu abubuwa ba daidai ba kawai dai so dole so ake sai an dras to karatun qur'ani ana yin shi aya bayan aya saboda nutsuwa ake so a samu nutsuwa ake so a samu da tsayuwa mai tsawo ba yawan abin da za ka karanta ba za ka za ka ji a cikin safai ka a ce wannan harshen qur'ani sai ka tani ayoyin da surori suka sani mafi yawancin su amma kuma ga su ana auna su amma aunin da mutum ya halarci Qur'ani ya san tafsiri ya san hadisai ya san fiqh ya san wane ne ha ko ba aikin karatu daban kuma aiki daban ina ganin ya kamata mu dakata insha Allah ta'ala kenan sati za mu tashi yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake karanta bayan karanta alhamdu kenan rukuniyar kasancewa ta rukuni ce daga cikin rukunai na sallah kenan rashin ta yana gurbatar da sallah اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت